أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم babu faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ƙuda ya faɗa a cikin abin shan ɗayan ku ruwan da yake sha ko duk wani abu ma da ake shansa to ya zai فليغمسه yanda zai yi sai ya dilmiye ƙudan a ciki نعم فإن في أحد جناحيه داء Do- in fa- in- to domin lamarin da sha'anin akwai ciwo a ɗaya daga cikin fuka-fukansa نعم وفي الآخر شفاء akwai kuma waraka a cikin ɗaya wato a wata ruwayar fa inna fi ahadi janahaihi da an wa fil ahad shifa ya zama kenan a wato iya shi da an din shine sunan inna fi ahadi shine labarin irin abu akwai ruwaya wadda ta zo haka ya zama lamarin da sha'anin fi ahadi janahaihi da wato kamar an shafe sunan ita inna din kenan ko to
وخمس من الدواب فواسق da kuma fawasiku نعم da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu dabbobi guda biyar waɗanda suke kangararru ma'ana masu cutarwa ne ga ɗan adam suna da matuƙar cutarwa ga ɗan adam يقتلن في الحرم za a iya kashe su ko da a cikin harami ne ko ana cikin harama kuma ko a cikin harami ne a iya kashe su نعم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خمس فواسق ba dabbobi guda biyar kangararru ne نعم يقتلن في الحرم ana kashe su ko da a cikin harami ne ko a cikin harami ne a kashe su نعم الفأرة na farko bera bera a mai banna ce kwarai a shi yasa ko da a cikin harami ba ta da alfarmar da za a ce bara a kyale ta a kashe ta ko da a cikin harami ne نعم والأقرب sai kuma kunama kunama ma a dabba ce wadda take kangararriya mai yawan banna Na'am.
shi yasa ko da a cikin harami ne a kashe ta نعم والهدية sai kuma shurwa shurwa ita ma a kashe ta koda a cikin harami ne نعم والغراب sai kuma hankaka shi ma a kashe shi koda a cikin harami ne والكلب العقور sai kuma kare mai timbe kare wanda yake mai timbe wanda zai tare mutum to shi ma koda a harami ne a kashe shi نعم kuma wa'annan koda mutum ana cikin harama da haji ko umra a iya kashe su نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم Ah, hamsu minar dawabi wasu dabbobi guda biyar man katala hunna wanda ya kashe su wa huwa murimin alhali yana cikin harama da haji فلا جناح عليه to ba shi da laifi ba laifi a kansa wa huwa murimin din wato jumla ce haliya نعم Ahan, ta shiga tsakanin sharadi fi'il sharadi da jawabu نعم Mhm.
الأقرب na farko su ne ku- shine kunama والفأرة ko na biyu bera والكلب العقور na uku kare mai cizo والغراب na na hudu hankaka والهدأة na biyar shurwa
حدثنا مسدد حدثنا عماد بن زيد عن كثير عن عدائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال ya ce jabir abdullahi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خمروا الآنية ku ringa rufe koranku da daddare ba daidai ba ne a bakwarya ko duk wani kwano da yake akwai wani abinci ko abin sha a ciki a buɗe ya kwana haka نعم وأوكوا الأسكية ku ringa ɗaure salkunanku
وأجيبوا الأبواب ku ringa rufe ɗakunanku ƙofofinku نعم وافتتوا ku صبيانكم ha- عند a, ku- ku ya- العشاء hana yaranku yawo ku tsare su a gida waka daidai wakacin isha نعم فإن للجن انتشارا وخطفة domin a wannan wakaci wani wakaci ne da aljanu ke yaduwa ke bazuwa a duniya kuma suke iya fauce komi نعم sa iya fauce komi نعم وأرجو Ku- المسابح ku عند kashe المقاد fitulu idan za ku yi bacci فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة fatilata domin kangarariya mai yawan banna ita ce bera so da yawa takan ja lagwani da yake an kunna fitila da shi فأحرقت أهل البيت ta kona mutanen gida ta jawo gobara a gida قال ابن جريج ibnu jirage ya ce وحبيب عن أدائه haka na habibu shi ma ya faɗa sun ruwaito su biyun daga ada'u فإن للشياطين fa inna shaidana ko fa inna shaidana a ruwa abu zaru ko fa inna lishayaɗini نعم a maimakon fa inna liljinni نعم حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يا ابن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال Mm, Abdullahi ibn Mas- ah, Mas'udin ya ce, كنا مع رسول Muna الله tare da صلى manzo Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam.
وسلم في غار a kogo فنزلت wa a والمرسلات kogon amina ne, Na'am.
sai sura wal mursalati ta sauka gare shi.
نعم فإنا لتلقى Da ta talaka لتلقاها min فيه fi, hakika mu muna cikin karɓarta daga bakinsa, إذ خرجت هية من ba sai ga وجرها wata macijiya ta fito ba daga raminta.
فابتدرناها Muka yi لنقتلها gaggawa don mu kashe ta, muka bi ta da gaggawa don mu kashe ta.
فسبقتها Ana sai ta tsere mana, فدخلت جهرها ta shiga raminta.
فقال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم Alaihi wasallam ya ce, وكيت شركم an kare كما وكيتم ta daga a ce kun شرها taɓa ta kamar yadda kuma aka kare ku daga a ce ta taɓa ku نعم. وعن إسرائيل أنا الآن لا مشان إبراهيم أنا ألقمت عن عبد الله مثله kamar yadda ya gabata نعم قال يجي- وإنا الرجل يقول يجي لنتلقى أولا من فيه رواية.
رغبة alhaƙiƙa mu muna karɓar suratul mursala daga bakinsa tana farkon sauka da ita ma'ana tana ɗanya نعم وتابعه أبو أوانة عن مغيرة Mm.
وقال حفص وأبو بن ياسر معاوية كويتي.
وسليمان بن da abu قرن mu'awiya da da suleiman ibn karmi عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله a wato daga amash daga ibrahim daga aswadu daga abdullahi ibn mas'ud a tasu ruwaya نعم حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ya الله taɓa daga عليه nan وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce دخلت امرأة النار wata wata mace ta shiga wuta في هرة saboda wata kyanwa wato dalilin wata kyanwa fi a nan ta zo kenan nan sababi نعم ربطتها da ta فلم ɗaure ta تطعمها ta ɗaure kyanwar ta ƙi ta ba ta abinci ولم تدعها تأكل kuma ba ta من sake خشاش ta ba ta الأرض je ta ci daga ƙwarin ƙasa نعم قال ya ce وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري ala ne mai faɗar نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم kuma مثله wannan da ya gabata حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله cewa صلى الله manzala عليه وسلم قال sallallahu alaihi wasallam kala ya ce نزل نبي من wani الأنبياء annabi daga annabawa ya sauka تحت شجرة ƙarƙashin wata bice- bishiya فلدغته نملة sai wata kunama ta cije shi نعم فأمر بجهازه sai ya umarni da kayansa فأخرج من aka تحتها fitar da shi daga ƙarƙashin wannan bishiyar aka ɗauke kayansa ya tashi daga bishiyar نعم ثم أمر ببيتها sannan فأغرق kuma ya yi بالنار umarni da ɗakin wato gidan tururuwar aka ƙona shi da wuta فأوى الله sai إليه ubangiji ya ake zuwa ga wannan annabi فهلها نملة واحدة dan tururuwa ɗaya ta cije ka sai ka ƙona gidan tururuwa gaba ɗaya ka san guda nawa ne a ciki in ma da sakayya za ka yi ba sai ka yi akan guda ɗaya ba ba guda ɗaya ba ce ta ba نعم باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم babin idan kuda ya fada a cikin abin shan ɗayan ku to فليغمسه yadda zai ya dilmiya shi a cikin abin shan نعم فإن في إهدادنا إهداء domin akwai ciwo a cikin ɗaya daga cikin fukafukansa وفي الأخرى شفاء akwai kuma magani waraka a ɗayan حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بل- بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن هنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول na ji ba hurera Allah ya ƙara da gare shi yana cewa قال النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya ce إذا وقع الذباب في idan kuda شراب ta fada a أحدكم cikin abin shan ɗayan ku فليغمسه ya dilmiya kudan a cikin abin shan ثم لينزع عنه sannan kuma ya to- ya turo shi فإن في إهدادنا إهداء domin akwai ciwo a ɗaya daga cikin fukafukansa والأخرى شفاء da ɗaya- akwai magani kuma a ɗaya fukafikin نعم حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن بن عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن da san رسول da الله sani صلى da الله Muhammad عليه da sirri sun وسلم karɓo hadisin قال daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda gare shi ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce غفر لامرأة مونسة an yi gafara ga wata mace wadda take karuwanci مرت بكلب abin da ya على jawo رأسه aka yi من mata الهرم.
gafara ta huce kare ne a ba akan wata rijiya نعم قال ya yalhasu yana fito da harshensa saboda tsananin kishirwa kala yace kada ya katulu hulalushu yana dab da a ce kishirwa ma ta kashe shi نعم فنزع روفها sai ta cire takalminta wanda yake sau ciki فأوثقته به ta بخمارها daure da mayafinta
فنزعت له من الماء ta zawo masa daga ruwa فغفر لها بذلك aka gafarta mata saboda wannan aiki da ta yi نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظته عن من الزهري كما انك ها هنا اخبرني عبيد الله بن نعم عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه ya وسلم gaba ga قال annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya ce لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا mala'iku ba سورة.
sa shiga ɗakin da yake akwai kare a ciki amma malamai suka ce karen da yake shari'a ta ce ba daidai ba ne a riƙa نعم ba wai karen da shari'a ta yi izini ba نعم haka nan mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai mutum mutumi a cikinsa
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama أمر بقتل الكلاب ya yi umarni da kashe kannuka نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه wato da wannan حدثه an ce mansuhi ne daga baya نعم Ya da da farko an yi umarni da a kashe kannuka Mm.
daga yadda musulmi ya ruwaito a tasar ruwa daga baya ce ma balu wa balu kilabi me hada su da kannuka مم.
Eh, sannan kuma daga baya rangwame cewa a iya rukon kare da nan farauta ko wanda zai gadin dabbobi to نعم حدثه قال مفرد نفس ديك كلب يجي مثلا eh, an an ce alkalbu to ya hada kowanne daya kalbu kawai ba alif da lam amma an ce alkalbu ya hada da daya ya hada da da yawa yawa an aka yi ta'arifi mufradi sai ya zama ya dau umumi sai ya dau umumi kamar al-insan wa hulika al-insan kaga al-insan din ya dau duk mutum ba wai guda ɗaya ba Na'am.
to قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من أمسك كلبا wanda ya rike kare ينقص من عمله كل يوم Mhm.
إيراد iradi guda ke raguwa daga aikinsa a kullum
إلا كلب حرس أو كلب in ka ga ماشية karen da za a rike ya zama rukon nasa bai taba aiki lada na wanda ya rike shi ba sai karen da yake an rike dan gadan no- dan gadi a gona نعم.
karen da yake an rike shi ne don ya ringa gadin gonaki to wannan rike shi ba laifi a ciki ko kuma wanda yake ka- gadin dabbobi نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن سيفة قال أخبرني سائب بن يزيد سمع سفيان ب- نعم بن أبي زهير, زهير الشن شن شن شنئية مم.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا wanda ya rike kare wanda ba wai ya nemi masa gadin dabbobi ba ne ba ya nemi masa gadin shuka ba ne نقص من عمله كل يوم قيراط to kiraɗi guda ne ke raguwa a aikinsa na kya- kyakkyawa a kullum نعم shi yasa an ya zama aikin nasa ba bai kai kiraɗi ba ya zama shi aka biyo ke
قال السائب sabi ya ce ya ce suwarin abin zuhari أنت سمعت هذا من رسول an ka الله صلى sami da abin الله عليه zuhari kai ne ka ji وسلم wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال sai za suwarin zuhairin ya ce إي ورب هذه القبلة na eh ni na ji wannan daga bakin manzo Allah na rantse da ubangijin Ka'aba
babu halitta adama wa zuriyatihi babin halitta annabi Adam da kuma zu- halittar zuriyarsa na'am salsalin dinu da aka ce min salsalin ma'anar salsalu yan yumbu wanda yake ya bushe Mm.
huli da biramlin da aka hada shi da rairayi fasal Fasal sala sala.
ya zama an kwankwasa yana murya sun mai sarsilin fakaru kama kama sarsulul faharu kamar yadda kasko ke kara wai kalu akan ce muntinu a wato ana wanda yake wato salsalin yumbu wanda yake ya fara bashi wurin nabi sallah eh ana nufin da shi wato yayi wato yayi wa- bashi kama yi kalu sarar babu kamar yadda akan ce sarrar babu da sarsara ana cewa salla salsala sarra sarsara Mm. inda al'igilaki a kofa kyaure yayi kara da za a kulle da za a rufe mislu kabkabtuhu da wa- eh, yani kababtuhu Yani ana cewa kabkaba ana cewa kabba Eh, fakukkibu fiha hum wal gawuna
famar rabbihi ba da aka ce faman radbihi a ƙarshen suratul arafi ko wajen ƙarshen suratul arafi ana nufin cikin nata ya ɗore da ita fa'ata mamtuhu na to fa'a- mhm, matu- fa'atamatu sai ta haife shi
Allah tasjuda a Allah ta su da ba mana ka Allah ta su da laɗin za'ida ce na'am laɗin sila ce na'am kamar li Allah ya alama ana nufin li an ya alama Mm. babu qaulin lahi ta'ala babu faɗin wani tabaraka wa ta'ala wa iz qala rabbuka lil malaikati wani tsara rabu kalin malakita ne ja'ilun fil ardi halifa qala ibn abbas Allah na basin ya ce amma alaiha hafiz da Ubangiji ya ce lamma da shaddar mimi lamma alaiha hafiz illa alaiha Illa alaiha hafiz hafiz.
lamma din mai ma'anar illa ce ya ya faɗa a can manzumatu qawaidil i'rabi ta ahada wanda an yi ta anan ko da dadewa ya ya faɗa akan wannan zuwa lamma da ma'anar illa baiti ɗari da hamsin da nawa ne ai mai sauƙi ne mai sauƙi ce ko ɗari da hamsin da nawa ko zawawi za a ɗauko zawawi shi ba a taɓa zama an yi shi ba ko amma dai a hadal an yi wa misula illa li huzailin yunma kada ja'a fi eh kullu nafsin lamma قد جاء في إن كل نفس لما ومثل إلا لهذيل ينما قد جاء في إن كل نفس لما to fi kabadin wato duk gabano huzailin ne mutanen Abdullahi ibn Mas'ud kabila Abdullahi ibn Mas'ud su ne suke amfani da lamma a ma'anar illa na'am to fi kabat laqad halaqal insana fi kabat fi shiddati khalqi a cikin tsananin halitta
fariyashan riyashan kadazzalna alaikum riyashan almalu am kadarna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan to rishan ɗin dukiya
wa qala ghayruhu wato arriyashu wa shi risu wahidun kira'ar hasanul basari a nan riyashan na'am Eh, daga cikin makaranta goma sha hudu ko Na'am.
shi hasanul basari yana cikin makaranta sha hudu ba cikin goma yake ba ba cikin bakwai ba na'am Ah, wani abdullahi abbasin ya ce da riyashu da rishu duk ma'anarsu ɗaya wa huwa ma zahara min al-libashi shi ne na sama a tufafi ba tufafi na ciki ba tufafi na daga sama Mm. ma tumnuna ma tumuwar nisa'i suratul waqi'ati Ah, abinda ake nufi da shi mani da kuke sawa a mahaifar mata wa qala mujahidun Ah, mujahidu ya faɗa innahu ala raj'ihi da laqadirun ubangiji ya ce ina wa lardi da ƙarin suratul dariki kenan an-nudfatu fil ihlili cewa in Allah ya nufa sai ya mai da maniyin a cikin zakarin Allah subhanahu wata ta'ala mai iko ne bisa ya mai da maniyin bayan ya fito daga zakarin a mai da shi a cikin zakarin Mm. kullu shay'in khalaqahu a kulla shay'in halaka hawa shaqqu ya wato da abin da Allah ya halitta sai ya zama bibiyu
as-sama'u shafa'un a sama ga kas shi yasa ta zama biyu kenan ga sama ga ƙasa
wal wajhu kamar tudu Allahu azza wa kamar jalla tudu kamar ruwa kamar aljanu da mutane da sai ya zama shaf'un ne Mm.
amma wanda yake mara Allah subhanahu wa ta'ala shine bai da na biyu yasa wa shaf'i mahluqatu kenan wal wutr kuma al haliku subhanahu wa ta'ala
fi asali taqwimi a cikin suratul tin kuma laqad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim fi asali khalqi ma cikin mafi kyan halitta
asfala inna safilina radallahu asfala safilin
illa man amana wato aka banyi da shi dan wuta ba wani asfala safilin sai dan wuta sai fa wanda yake ya imani shine illal ladzina amanu a bisa wannan fassara kenan Mm. Ah, husnul dalali آه، والأصل إن الإنسان لفي خسر معنى خسر غير ذلك بتا
mustasna sannan aka fadda wanda su illa ba man sa cikin amana.
bata aka ce sai wanda yake sun ba da gaskiya illa lazina amanu wa amilu salihati Mm. lazimin lazimin lazim inna halaqnahum min dinil lazib suratu safati wato wanda yake malizinci nun sha'akum kamar na baitul nabiga ne ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ربة لازم na mutane ne wawai- wayayyu a lamarin duniya duk irin yadda jin daɗi ya zo musu ko sakewa wannan baya sawa su manta da cewa nan gaba ta yi fa wuya ta zo shi yasa a halin daɗin sai su ta tanade ko wuya za ta zo Mm.
haka nan kuma in wuyar ta zo ba sa ɗaukan wannan wuyar tana nan sun san cewa tana da lokaci za ta tafi Allah eh, shi yasa wannan baitin shi na biga ya yabe su wato gassanawa hakikanin yau na Au, eh, shi yasa a ƙarshe da yake faɗa habautu bi ha gassana iskuntu lahiqan bi qawmi wa iz ayat alayya mazahibi ya faɗi gaskiya ya yi musu yabo ƙwarai eh, kilini lihamin ya umaimatu nasibi wa laili uqasihi badi'il kawakibi Mm.
nun sha'akum آه، وننشئكم فيما لا تعلمون سورة الواقعة fi ayyi khalqin da sha'u za mu iya mai da ku duk wata halitta da muka nufa in Allah ya so kana mutum sai a mai da kai jaki ko ba a mai da surarka ta zahiri jaki ba amma a mai da zuciyarka ta zama zuciyar jakai ko a baka surar zahiri ta mutum amma zuciyar zuciyar karnuka Inna lillahi nusabbihu bihamdika wa wannan nukallimuka.
musabihu bihamdika ah, muna girmama ka
وقال Abul أبو العالية Aliya yace فتلقى آدم من ربي كلمات fatalaka adam min rabbihi kalimatin وقوله shi ne faɗin ubangiji zalamna an fusana wa idan ta gafila na farhamna larkunan min khasirin na suratul al'arafi shi yasa ayar suratul al'araf ta fassara abin da ya zo a surar bakara
فأذلهما fastazallahuma fastazallahuma.
af'ala ya zo da ma'anar istaf'ala نعم ويتسنى Yata- lam yatasanna a cikin suratul bakara ne نعم يتغير bai jirkita ba آسن mimma متغير in gairi asinin suratul qitali wanda yake ya sauya والمسنون min المتغير hama in masnu wanda yake ya sauya حماء jam'u hama'ati jam'i ne na hama'atu wato sunan jinsi ne jam'i هو الدين المتغير shine yumbu wanda yake ya sauya yayi baki يا خسفاني ya hasbana alaihi ma min warqil janna نعم أخذ الخساف من ورق الجنة daukar abin da zai lullube su daga ganyen aljanna zai lullube musu al'aura daga ganyen aljanna يؤلفان الورقة suna hada ganye ويأسفان بعض suna tamfara sashen sai zuwa sashe a kan wato a al'aurarsu kinatun an إناية عن farjima فرجهما a kinaya ne daga al'aura da aka ce sau'atihima نعم ومتاع إلهي ومتاع إله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إله ها هنا إلى يوم القيامة anan duniya har zuwa ranar alkiyama والكين عند العربي hino wajen larabawa من ساعة ana sakin sa akan sa'a ɗaya har zuwa abin da ya huce a lissafa yasa a- ake cewa hino yakan zo da ma'anoni daban-daban ko ya zo a qur'ani yini ɗaya ko dare ɗaya fa subhanallahi hina tusuna wa hina tusbihuna ya zo shekara guda tuti ukulaha kulla hinin bi izinin rabbiha ya zo shekara arba'in al'ata alal insani hinu min ad-dahr ya zo kuma har abada wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi wannan ya dawo wato malamai suka yi sabani idan yace la ukallimuhu hina wallahi la ukallibuhu hina zuwa yaushe ne in yi magana da shi sai a ce kafara ta hau kansa aka ce a wajen malikawa suka ce shekara guda ko wasanatu fi hinin yadda ya faɗa a mutasar ko shekara ɗaya zai bar magana da shi in ya rantse la ukallibuhu hina to akwai kaya da ake faɗa a nan. to akwai wani wanda ya rantse da zai magana da wani har abada sai kuma abin ya dame shi kuma zai aka kaza har abada sai abin ya dame shi sai ya rasa yadda zai sai ya fito ya je wajen sai dana abubakar ya faɗa masa cewa kaji kaji abin da ya faru sai "Ah, har abada ba sai ka bar magana da shi ba da kaji ya koma abin da ya bai kwanta masa ba sai ya fito ya je wajen umar umar sai ya ce da shi ka je ka bar magana da shi shekara arba'in sai shekara arba'in ta wuce ka iya magana da shi sai ya zama ba kai kafara ba abin da ya bai kwanta masa ba sai ya fito ya je wajen usman sai na so sai na so ya ce da shi ka je ka bar zai- magana da shi shekara guda in ka bar magana da shi shekara guda shi kenan ka iya magana da shi ba baka karya rantsuwar ka ba abin da ya bai kwanta masa ba sai ya fito ya je wajen sayyidina ali sayyidina ali kuma sai ya ce ka je ka bar magana da shi kwana ɗaya bayan kwana ɗaya ka ci gaba da ka iya ci gaba da magana da shi baka karya rantsuwa ba sai abin ya damu bawan Allah nan sai ya je wajen manzon Allah gaba da sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ya ya- ga yanda aka sai manzon Allah ya aika aka kira su gaba ɗaya sai suka zo ya tambaye su kai Abubakar kai ne ka ba wannan amsa da kaza yace eh ya me hujjarka ya dan naga Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin wanda hino ko abinda ake nufi ai har abada har sai ranar alkiyama to ai kenan shi yasa nace ya bar ya ce da Umar kaifa ya ce ai dan naga Allah ya ce hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri an faɗa ko cewa hinu min ad-dahri shekara 40 ake nufi shi yasa nace shekara 40 ya ce da Usman kaifa ya ce dan naga Allah ya ce tuti ukula kullu hinu bishiyar dabino ko duk shekara take yaya shi yasa na ce to je shekara guda a ce hino a nan shekara ake nufi ce da ali kai fa me yasa ce ai saboda na ga Allah ya ce fa subhanallahi ina tusuna wa ina tusuna sai manzo Allah ya ce asabi kan nujum bi ayi muku tadaitu mu tadaitu Ah, sahabbai na kamar taurari ne da kowanne a cikin su kuka koyi sai ku shirya amma da ɗaya ce da mutumin ka je kai aiki da fatuwa ali ka je ka bar magana da shi kwana guda to wato aka duba sharhin arba'un hadisan na shabra fiti za a ga wannan hikaya sharhin arba'un hadisan na nawawi na shabra fiti to kabiluhu da yake kabiluhu ya jama'a rundunarsa innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahu wanda shi yake cikin su
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خلق الله ادم ubangiji ya halicci annabi adam طوله 60 ذراعا alhali tsawonsa kamun sittin ثم قال sannan ya ce اذا فصلوا على اولئك ubangiji ya ce da annabi adam ka je kai sallama ga wancan mala'iku فاستمي ما يحيونك ka sau- ka ji me za su gaishe ka تحيتك وتحيه ذريتك abinda suka gaishe ka da shi shine gaisuwar da ake amfani ku ringa amfani da ita da kai da 'ya'yanka مم. فقال السلام عليكم da an- annabi adam ya je wajen mala'ikun sai ya ce assalamu alaikum فقالوا su ma suka amsa Assalamu masa alaikum wa assalamu rahmatullahi." alaikum wa rahmatullahi فزادوا ورحمه الله suka kara masa wa rahmatullahi وكل من يدخل duk wanda zai الجنه shiga aljanna على سوره zai shiga ادم aljanna ne bisa sura annabi adam wato tsawon zira'i saba'in ha- sittin مم.
True.
لم يزل الخلق ينقص amma halitta sai zama ƙasa-ƙasa suke raguwa tsawon raguwa yake tsawon raguwa yake حتى الآن har suka kai ga yadda suke a yanzu
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال a abu huraira allah ya kare dagare shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إن أول زمرة يدخلون الجنة farkon kungiyar da za ta shiga aljanna على سورة القمر suna bisa surar wata ليلة البدر daren goma sha biyar ثم الذين يلونهم sannan kuma wanda suke bin su على أشد كوكب دري في suna shiga السماء da haske kamar mafi tsananin hasken tauraro wanda yake a sama إضاءة a a wajen haskakawa la in yabuluna aljanna ba ruwansu da fitsari wala ba ruwansu da tagawuna tsuguno wala yatfiluna ba ruwansu da ma'a kaki ko yawo wala yamtaqiduna ba sa fitar ma'a wato majina amshaduhum zahu a a wato abin da yake fitar kamar yawunsu kamar a, zinari ne warashuhum Al- almiskin a, abin da yake fita kamar gumunsu kamar almiski ne wa majamiruhum allahu latu a abin da ake musu turare na wuta da shi shine lalulatu ko laluwatu
na al'anjuju udul ibi wato fassarar shi lalulatu ɗin kenan ko al alwatu alwatu wanda shine itace mai kamshi mafi kamshin itace wa azwajuhum alhurul inu a matansu ma'ahurul inu ne mata ne na aljanna ala khalqi rajulin wahidin suna shiga s- aljanna bisa ha- halittar mutum ɗaya ba wanda ya fi wani tsawo ba wanda ya fi wani kauri ba wanda ya fi duk tsawonsu ɗaya ala surati abihim bisa adama surar ubansa annabi adam tuna zira'an fi sa sama'i zira'i sittin a sama
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم cewa قالت يا musulmin رسول ta ce الله ya rasulallahi لا يستحي من inna allah la sa'i min Allah الحق.
baya barin faɗar gaskiya قال على المرأة الغسل إذا احتلمت Wa- wa yanzu wanka na wajaba akan mace idan ta yi mafarki cewa namiji ya sadu da ita قال نعم manzala ce kwarai wajibi ne ta yi wanka ita ma إذا رأت amma fa الماء in ta ga mani ya fito daga gare ta ضحك أم ummu سلمة salama da ta ji wannan tambaya sai ta je dariya فقالت ta ce تعتلم المرأة ashe mace tana mafarki فقال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce فبما يشبه الولد ah to idan ba dan mace tana mafarki ko mani yana fitowa daga gare ta ba ya za a yi a ce ɗa ya yi kama da ita
حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد عن انس رضي الله عنه قال Mm, anas bin malik ya ce بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى zuwa الله manzala عليه وسلم madina sallallahu alaihi wasallam labarin haka ya kai ga ablamin salami فاتاه sai ablamin salamin ya zo wajen manzan Allah فقال ya ce اني سائلك عن ثلاث ni zan tambaye ka ya je wajen manzan Allah ya ce zai wa manzan Allah tambaya abu uku لا يعلمهن الا نبي wanda wannan abubuwan ba wanda ya san sai annabi ما اول اشراط الساعه me farkon alamun sa'an alkiyama وما اول الامن me farkon abinci da yan aljanna za su ci ومن اي شيء ينزل الولد الى ابيه me yakan sa ɗa a ga yayi kama da uba ومن اي شيء ينزل الى me احواله yakan sa a ga ɗa yayi kama da dangin uwarsa فقال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce أخبرني بهن آنفا جبريل mala'ika jibrilu ne ya bani labari da wa'annan a kusa kafin ka zo kai min tambaya sai mala'ika jibrilu ya zo ya faɗa mu قال anas ya ce فقال عبد الله abdullahi ibn salamin ya ce ذاك عدو اليهودي من ka kira الملائكة ka kira mala'ika jibrilu ai mala'ika jibrilu shine muke ba ba shiri da su ai shine makiyin yahudawa a cikin mala'iku
فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi أما أول أشراط amma الساعة farkon alamun sa alkiyama فنار تشع wata من wuta ce المشرق إلى da za ta المغرب koro mutane daga gabas su yamma وأما ولد آمن amma farko يقول abinci da أهل 'yan الجنة aljanna za su ci وزيادة كبد to الحوت ƙarin hanta wato hanta ce ta kifi wata katuwar dabba a ruwa
وأما الشبه في الولد amma kamancin ɗa
فإن الرجل إذا غشي المرأة shi namiji idan ya sadu da mace فسبقها ماؤه sai ya zamo ru'a maniyin namiji yarin jayi maniyin macen كان الشبه sai ya له zamo ɗa ya yi kama da uban وإذا سبق idan kuwa ya zamo ماؤها maniyin macen yarin jayi maniyin namijin كان الشبه sai ya لها zamo ɗa ya yi kama da ita قال أشهد أنك رسول eh الله ablamu salamin da ya ji wannan ya ce na tabbatar kai manzo ne na Allah ثم قال يا رسول ya ce الله ya rasulallahi إن اليهود kaga yahudawa Ah, ablamu salamin ya ce ya rasulallahi kaga yahudawa mutane ne masu magwanayen ƙarya sun san ƙarya إن علموا بإسلامي in sun قبل san أن cewa ni تسألهم ni ya musulunta kafin ka tambaye su بهتوني عندك sai su karyata ni a wajen ka su ce daman ni ba mutumin kirki bane ba wani babba bane a cikin su فجاءت اليهود sai yahudawa suka zo ودخل عبد الله البيت a abdullahi ya shiga ɗaki ya ɓuya قال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم a abazala ya ce da yahudawa أي رجل فيكم عبد الله بن ku سلام abdullahi bin salamin wai wani matsayi yake da shi ne a cikinku shi abdullahi bin salamin wani matsayi yake a cikinku قالوا sai suka ce أعلمنا ai abdullahi bin salamin shi ne mafi saninmu duk cikinmu ba mai iliminsa وابن أعلمنا dan wanda ya fi mu sani ne daman mahaifinsa ma malami ne وأخيرنا zaɓaɓɓe a cikinmu duk cikinmu ba na kirki kamar sa وابن dan أخيرنا zaɓaɓɓe mahaifinsa ma haka yake قال رسول الله صلى الله عليه sai mazala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أفرأيتم إن أسلم عبد الله to yanzu me kuke zato zai faru ko me kuke hange idan aka ce abdullahi dinnan abdullahi dinnan ya musulunta
قالوا أعاذه الله من sai ذلك ce haba Allah ya kare yaushe abdullahi bin salamin zai musulunta فخرج عبد الله abdullahi bin إليهم salamin ya fito daga ɗaki wajen su فقال yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
قالوا sai yahudawa suka ce شرنا وابن شرنا ai daman duk cikin mu ba lalatacce kamar sa haka ma mahaifinsa yake suka وقعوا فيه ringa fadawa cikin mutuncinsa حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر اهم من عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله ya عليه kama daga وسلم adam sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin ne ya gabata يعني لولا بنو اسرائيل Uhum, ana nufin cewa in ba dan banu isra'ila ba لم يقنز اللهم da nama bai bashi ba ولولا هواء in ba dan hawa'u ba لن تكون انثى da زوجها bace bata sa bata ha'inci mijinta ba
حدثنا ابو كريب وموسى بن هزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي مم.
عن أبي عازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira Allah ya kare da gare shi yace قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace استوصوا بالنساء ku kula da mata فإن المرأة خلق من ضلع domin ita mace an kalice ta ne daga haƙarƙari karkatacce وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه a mafi karkacewar abu a cikin haƙarƙari shine na daga sama فإن ذهبت تقيمه in ka ce sai كسرته.
ka miƙe da shi to sai ka karya وإن تركته لم in يزل kuma ka kare shi عوجا haka yana nan karkataccensa فاستوصوا بالنساء shi yasa ku kula da mata
حدثنا عمر بن عبس Mm.
حدثنا أبي حدثنا أعمش Mm.
حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق manzala shine mai gaskiya wanda ya cancanci duk abin da ya faɗa a gaskata shi إن أحدكم يجمع Allah ya ce- في أربعين يوما ɗayanku ana tara halittarsa a- yana cikin mahaifiyarsa kwana arba'in ثم يكون علقة wato ya- sannan ya zamo gudan jini مثل ذلك kwana arba'in ثم يكون مزغة sannan ya zamo tsoka مثل ذلك kwana arba'in ثم يبعث الله إليه sannan ملكا ubangiji ya aiko mala'ika zuwa gare shi بأربع كلمات da maganganu hudu فيكتب a عمله rubuta aikinsa وأجله da ajalinsa ورزقه da arzikinsa وشقي أو da سعيد kuma cewa shi dinnan taɓaɓɓe ne ko mai arziki ثم ينفخ فيه روحه Mhm, wannan shine babban hujja ko yana cikin hujjojin ash'ariyawa da suka tafi kan cewa shaƙawatu da sa'adatu abu ne tabbatattu ba sa sauyawa inda mai jawharatu tauhid laqani yake faɗa fawzu sa'idi inda hu fil azali kaza shaqi summa lam yantaqili to ثم ينفخ فيه sannan روحه a cikin abu sarai a cikin sa فإن الرجل لا mutum يعمل yakan yi بعمل أهل aiki النار aikin yan wuta حتى ما يكون بينه وبينها إلا har ذراع zama ba abin da ya rage ya shiga wutar sai ko kamu ɗaya فيسبق عليه sai abin الكتاب da Allah ya kaddara gare shi aka rubuta game da shi ya ya zo a kansa ويعمل بعمل أهل sai ya dawo ya الجنة aiki aikin yan aljanna ويدخل ya shiga الجنة aljanna وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة akan samu mutum yana aiki irin aikin yan aljanna حتى ما يكون بينه har sai ya وبينها rage tsakaninsa da إلا a ce ya shiga aljanna kamu ɗaya ne فيسبق عليه amma kuma an الكتاب riga an rubuta cewa ba ɗan aljanna ba ne sai abin da aka rubuta ɗin ya zo gare shi ويعمل sai بعمل ya أهل dawo النار a ƙarshe ya aiki aikin yan wuta ويدخل النار ya mutu yana aikin yan wuta ya shiga wuta
حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la wa kalafin rahimi malakan ubangiji ya wakilta wani mala'ika a cikin mahaifa fa ya kuli ya rabbi na mala'ikan nan yakan ce ya ubangiji ga mani ya zo cikin mahaifa ya rabbi alƙatun ya ubangiji mani nan kuma ya koma jini ya rabbi muzgatun ya ubangiji wannan jinin kuma ya koma tsokan nama sai za a rada an ya haluka ha idan Allah subhanahu wata'ala ya nufin ya halitta kala ya rabbi a zakarun am sai unsa mala'ikan ya ce ubangiji shi- namiji za a halitta ko mace ya rabbi shaqiyun ya am sa'idun ubangiji za a yi shi taɓaɓɓe ne ko mai arziki famar me rizqi arzikinsa famal me ajal ajalinsa fa yuktabu a kadhalika rubuta fi kaba wannan gaba ummi ɗaya alhali ɗaya yana cikin mahaifiyarsa
حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن ابي أم- عن ابي عمران الجوني عن انس يرفعه ان لا ت- ان لا يقول cewa ubangiji tabaraka ta'ala ya ce لأهون آل النار عذابا yana cewa ga wanda a cikin 'yan wuta ba wanda yake ba da saukin azaba kamar sa ya fi kowa a cikin wutar saukin azaba لو أن لك ما في الأرض من شيء da a ce duk abin da ke duniya za a ce naka ne كنت تبتدي به za ka ba da shi don ka fita daga wannan azabar قال نعم sai ma'an allah nan ya ce kwarai me zai hana قال ubangiji zai ce da shi فقد سألتك ما هو أهون من ai na هذا، nema daga gare ka ka zo da abin da yake ya fi sauki daga haka وأنت في tun gana آدم tsatsan kakanka annabi adam ألا تشرك بي shine abin da na nema daga gare ka kakka yadda ka tarar da wani da ni فأبيت إلا شركا amma kai kake yadda sai ko ka tarar da wani da ni
حدثنا عمر بن عبس بن إياس حدثنا أبي حدثنا عمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال abdullahi mas'udin yace قال رسول الله صلى manzala الله sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya ce la tuqtalu nafsun ba yanda za a yi aiki sarrai illa kana alamin adam in dai ta fuskar zalunci ne sai ko dan adam na farko shine kabilu Mhm.
ya dau laifi daga wannan kisan ran da aka yi duk sanda aka yi kisan rai to kabilu yana da nasa rabon a ciki li'annahu awwal man sanna bi domin shine hasana.
farko wanda ya nuna a yi kisan kai shine farko wanda ya bayyana cewa a yi kisan kai
babu alhamdulillah sai a tashi nan ko lokacin ya yi.